أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي الأولين والآ... نبي, الأ... نبي الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na sha biyu ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida wadda ranar ta yi daidai da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya za mu tashi sabon darasi na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka na alfurkan za mu tashi aya ta 148 a cikin suratul nisa insha Allah Allahumma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا نعم الله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الله بايا كم بينا وان بينا بينا ممونا نزنشي إلا من ظلم sai wanda aka zalunta wa kana Allahu sami'an alima Allah ya kasance mai ji ne kuma masani in tubdu khairan idan kun bayyana alkhairi aw tukhfuhu ko kuka boye shi aw ta'fu an su'in ko kuka yi afwa ga mummuna fa inna Allaha kana afuwan qadira to lalle Allah ya kasance mai afwa ne mai cikakken mai iko mai cikakken iko ma'anar wannan aya ta farko Allah baya son bayyanawar mummuna na daga zance wato abin da yake mummunan zance Allah maɗaukakin sarki baya son ai mujahara da shi shine kamar zagin mutum da faɗan abu wanda yake na aibi akan wani mutum wannan bayani ne na tsare mutuncin a da tsare mutuncin ɗan adam saboda Allah ya darajta ɗan adam Allah maɗaukacin sarki baya son a bayyana mummuna wanda yake ake danganta shi zuwa ga wani ɗan adam illa man zulim sai dai bayyanawar da wanda aka zalunta zai yi wato wannan mustafna ɗin ko dai ka ce la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa jahra man zulim Allah baya son bayyanawar mummuna na zance sai bayyanawar da wanda aka zalunta ya yi wato shi an halatta masa ya bayyana mummuna ya ce wane azzalimi ne wane ya zage ni wane ya ci mutunci na wane bai san mutuncin ɗan adam ba wanda aka zalunta to ya halatta a gare shi shi ya bayyana ko kuma ka ce la yuhibbu Allahu jahara ahadin bisu'i illa man zulim Allah baya son wani ya bayyana mummuna sai dai wanda aka zalunta shi wannan Allah ya masa rufsa ya bayyana mummuna saboda haka wajen almustafna minhu anan ake takdiri ko dai kace la yuhibbu Allahu jahara ahadin bisu'i illa man zulim ko kuma kace la yuhibbu ko kuma ka dangana abin ya zuwa ga almasdar cewa almustafna minhu shine ba a yi hadafinsa ba amma almustafna shine aka yi hadafin almudafu ilaihi aka tsayar da aka yi hadafin aka shafe mudaf aka tsayar da almudaf ilaihi shine kace la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa jahara man zulim sai aka shafe almudaf wanda yake shine jahara aka tsayar da almudaf ilaihi wanda yake man zulim muqamahu ala kila taqdirain a bisa dukkan taqdirin guda biyu Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a wannan ayar cewa Allah baya son wannan duk abinda Allah ya Allah ya danganta shi da rashin so yana ɗaya daga cikin siyan na wato hani siyan na haramci domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu wa yakrahu lakum thalatha yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa ida'at al-mal wa kathrat as-su'al to kaga duk waɗannan abubuwan da aka ambata da cewa wa yakrahu yana ki muku suna nuni zuwa ga haramci haka zalika a nan ayar bayyana mummuna na zance haramun ne sai dai ga wanda aka zalunta wanda aka zalunta babu laifi ya bayyana mummunan zance ya ce wane ya zalunce ni akwai hikima a cikin wannan domin wannan shi ne zai bama mutum damar da aka yi rukusar mutum ya bayyana shi ne zai huce haushin zuciyarsa wanda ya faɗa ya yi aljaharu bilkaul wannan barnarsa ta fi sauƙi bisa ya ce zai ɗauki makami ko kuma ya ce zai amfani da hannu domin mafi kankancan wato akan yadda da mafi kankancan barna kan gusar da wadda ta fita wani idan aka zali in aka zage shi ba zai iya haƙuri ba saboda ciwon zagin sai ya ɗauki makami ko sai ya yi amfani da hannu wanda in yi haka ta'addanci ne to sai aka inda an ce masa kada ya yi ko an ce in an zage shi ya sake miƙa ya ce sake zagi na to an ɗora masa abin da ba zai iya ba amma sai aka ce karama ta hanyar ka yi aljaharu bisu ka bayyana cewa an zalunce ka wannan bayyanawar shine in ma ta fuskar attaballu ka ce wane ya zalunce ni ko kuma ta fuskar ka yayata a cikin mutane wane azzalimi ne ko kuma ta fuska na uku ka yi masa mummunan addu'a ka yi masa mummunan addu'a ya halatta wanda aka zalunta ya yi mummunan addu'a ga wanda ya zalunce shi kamar yadda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wattaqi da'awatal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainahu wa bainaha laysa bainahu wa bainallahi hijab a wata riwayar laysa bainaha wa bainallahi hijab in ka ce laysa bainahu wa bainallahi hijab babu shamaki tsakanin wanda aka zalunta da Allah baya buƙatar wani ya masa iso baya buƙatar sai yayi wani kyakkyawan aiki baya buƙatar sai yayi wani kaddamar da wani abu kawai da cewar an zalunce shi gaba gadi zai fuskanci Allah Allah kuma baya Allah madaukakin sarki zai amsa masa in kuma kace laisa bainaha wa bainallahi hijab addu'ar taza babu shamaki tsakaninta da Allah wato yana yi Allah zai karba to kaga wannan halacci ne ga wanda aka zalunta yayi addu'a akan wanda ya zalunce shi yayi addu'a akan wanda aka zalunce shi kamar yadda annabawa suka yi kamar yadda kaga yana daga cikin aljaharu bisu'i min alqaul kamar yadda annabi annabi nuhu yace qala rabbi inna qaumi kadzabun yace ya Allah mutane na sun karyata ni yace rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara kamar yadda annabi Musa ma yace ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اشدد على قلوبهم ربنا اشدد على قلوبهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم to kaga wannan annabi Musa ya ambaci irin bakin abin irin mummunan aikin da suka to saboda me saboda sun zalunce shi shi annabin Allah ne suka karyata shi sun shiga cikin haƙƙin Allah sun shiga cikin haƙƙinsa to duk wanda aka taba shi Allah ya halatta masa yayi taballu kamar yadda aka ruwaito daga waɗansu malaman tafsiri suka ce shine kamar mutum ya zo ya sauka wajen mutane su ki bashi abincin a bako ziyafa musan idan mutum ya sauka wajen mutane yana da haƙƙin a ciyar da shi kwana uku ya zauna su kyale shi ko ruwa ba su bashi ba ko kuma sai su bashi ruwa ba abinci ko su bashi abinci ba wurin kwana to wannan ya halatta gare shi ya ce na sauka wajen muta wajen suwa ne sun mugusta biyafata ba su karɓe ni yadda ya cancanta a karɓe ni ba wannan baya daga cikin alghiba baya daga cikin riba to amma shi ma yin wannan din wannan mahsus ne an keɓance shi da usul na shari'a usul na shari'a shine kada ya ƙetare haddin abin da aka yi masa na zalunci kamar zaginsa aka yi kada in ya tashi ya hada da in ya tashi zagin wanda ya zage shi ko faɗan cewa ya zage shi ya ke masa ƙage ya faɗa masa abin da bai faɗa ba ko kuma ya hada da shi da iyayensa da zurriyarsa da kakanninsa da tattaba kunnansa duk ya ce zai hada da su kun san akwai waɗansu haka suke yi kamar yadda larabawa suke yi suke cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahil jahilina kada wani yayi wauta akan mu in muka tashi yin wautar sai mun yi wauta wanda tafi wawaye wauta wato su ba za su tsaya a haddi ba sai sun ketare to wannan ba a san wannan ko kuma kuma ya kuma an takaita shi ga shi wanda aka zalunta ba wasu ba kada ya zo yana faɗan cewa an yi masa kaza an yi masa kaza ku taru ku taya shi akan zagin wannan mutum shi yana da haƙƙi ya zalunce shi ku ba ku da haƙƙi ku taya shi akan zagin wanda ya zalunce shi ba ku aka zalunta ba Allah cewa illa man zulim wanda aka yi tafsisi da halacci da ruksa a gare shi wanda aka taɓa haƙƙinsa amma ku da ba a taɓa haƙƙinku ba sai dai ku ji taballun ɗin da ya yi ko kuma in yi addu'ar ku ce amin babu laifi wannan baya daga cikin taya shi akan cewa ya yi zalunci to sannan sai Allah ya ce wa kana Allahu sami'an alima Allah mai ji ne duk abin da kuka faɗa na aljaharu bi su'i din yana ji saboda haka in kun in kun faɗe shi daidai da haddin da ya da ya muku rufsa a cikin shari'a yana ji in kun ƙetare yana ji alima kuma masani ne ya san maqasidul umur ya san wanda yake yi don ɗaukan fanka ya san wanda yake yi don ya samu dama an ba shi dama a cikin shari'a ya ƙetare don ya keta mutuncin ɗan uwansa don wani dama kaɗan yake nema shikenan sai ya yi amfani da wannan har ya ƙetare a matsayin wato iyakar da Allah ya sa masa shi yasa ha a kawo waɗannan sifofi na Allah maɗaukakin sarki domin muminai mu yi la'akari da su mu san cewa ba abin da yake ɓuya ga Allah mu'amalar da kake yi da Allah kake ba da mutum ba mutum shine zaka yaudare shi mutum shine zaka yi masa tasannu'i amma Allah ba zaka yi masa tasannu'i ba yana jin abin da ka faɗa kuma ya san manufarka yayin da kake abin da kake yi saboda a cikin wannan akwai garga akwai wato tsoratar da mu kai mu muraqabar Allah yayin da muka yi abin da Allah madaukakin sarki ya mana ruksa ya mana izini sannan sai Allah ta'ala ya ce in tubidu khaira idan kuka bayyana alkhairi aw tukhfuhu ko kuka boye shi aw ta'fu an su'in ko kuka yi afwa ga mummuna fa inna allaha kana afuwan qadira in dinnan ta sharadi ce me jawabin sharadin jawabin sharadin mahzuf an shafe shi abin da yayi dalala akan sa shine abin da yazo a karshen ayar na inna fa inna allaha kana afuwan qadira abin da yazo bayan fadin shine jawabi amma jumlar cewa Allah mai afuwa ne mai iko ne ba shine jawabin in tubdu khairan ba yana nuni ne ga jawabin abinda aya take faɗa shine in kun bayyana alkhairi ko kuka ɓoye shi ko kuka yi afuwa ga mummuna to Allah mai afuwa ne a gare ku yayin da ya sami iko a kanku domin shi mai afuwa ne mai iko wato kamar yadda shari'a ta ba ku iko kan ku yi taballo wato ku shiga haƙƙin wanda ya shiga haƙƙinku shari'a ta ba ku izini to kamar ta zamanto kan cewa kun samu ƙudura to amma yayin da kuke da wannan kudurar sai kuka yi afuwa to Allah ma da yake da cikakken iko a kanku sai muku afuwa sau da a cikin wannan ayar akwai kwadaitarwa da cewa ko da an zalunce ka duk da an baka izini da ka ɗauki fansa ta hanyar bayyana mummuna na zance in zagi ne kai ma ka gaga to amma kai afuwa kai afuwa ka bayyana kyakkyawa ko ka ɓoye yayin da ka sami iko to wannan shine yafi alkhairi domin kai ma Allah zai maka afuwa yayin da ya sami iko a kanka in to in to bidu khairan shine kamar ku kamar bayyana alkhairi shine ka shine kace Allah Allah ya yafe ma wani Allah ya shiri wani Allah ya sa shi a cikin masu adalci a bayyane kenan maimakon ka zo ka ce wane ya zalunce ni wane ya mun kaza sai ka zo ka ce Allah ya taimaki Allah ya taimaki wani ya dawo da shi hanya ko Allah ya shiri wani ko Allah ya Allah ya tabbatar da shi akan adalci ko kuma ka faɗa tsakaninka da Allah kai masa addu'a Allah ya sa ya daina wannan zaluncin da yake wannan cin zalina da yi Allah ka yafe masa ka sa ya daina ya daina cin zalin wani ba wani musulmi kai kai abu yake nan auta ko an so ko kuma ba kai masa addu'ar ba ce Allah na yafe masa abin da ya min Allah na yafe masa kaga wanne ne yafi a cikin kun ga abubuwa guda uku ne ko ko ka bayyana alkhairi yayi maka ya zage ka kace Allah ya yafe maka yana zagin ka kana cewa Allah ya yafe maka Allah ya shirye ka autofuhu ko kuma yana yi din kai shiru ka kunshe ka haɗe fushin ka rinka yi masa addu'a tsakaninka da Allah ko kuma baka yi masa addu'ar alkhairin ba amma sai kawai kace Allah ka yafe masa nayi afwa Allah na yafe masa dukkanin waɗannan matakai ne na ihsani dukkanin waɗannan matakai ne na ihsani to sai Allah ya ce fa inna Allah kana afuwan qadira Allah mai afuwa ne mai iko akwai wanda ya kai Allah iko akan mutum to tare da haka ko mai afuwa ne shi yasa Abu Mas'ud Al-Badri wataran wani bawansa da yayi masa laifi ya zara hannu yana ya rinka dukansa ya rinka labtarsa sai ya ji ana ta bayan sai ya ji ana ya aba mas'ud ya aba mas'ud sai ya juya sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu aqdara lallahu aqdaru alayka minka alayhi yace na rantsi da Allah Allah ya fi iko a kanka bisa ikonka a kan wannan bawa wato Allah da yake da wannan ikon a kanka kana so ya maka haka kamar yadda kake ma wannan bawa wanda ikonka da kake da shi bai kai ikon Allah a kanka ba sai ce huwa hurrun li wajhillahi ya rasulullah na yanta shi saboda Allah ya rasulullah nan take ya yanta shi to wato idan mutum zai yi abu ya rinka tuno sifofin Allah da cewar yayin da Allah ya ara masa wani abu daga cikin aba daga cikin abin da ya kama da sifar Allah a gare shi in ma na iko wa in ma na yafiya ko makamancin wannan to idan to ya duba ya ga yadda Allah yake sifantuwa da wannan sifar yayi koyi da karincin Allah kaga kamar yadda Allah madaukakin sarki ne yace wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum waɗanda Allah ya ba su yalwa da falalar dukiya kada su rantsuwa su ce ba za su ba ma ƴan uwansu na dangi ba da waɗanda suka yi hijira kuma musakai da wanda suka yi hijira saboda Allah da kuma miskinai ba za su ba su ba daga cikin abin da Allah ya ba su wal ya'fu wal yasfahu shi afwa su kau da kai ba kwa so Allah ya yafe muku ba kwa so Allah ya muku gafara misfa dan uwan sayyidina Abubakar ne yana daga cikin wanda suka yayata kissar kazafi da aka yi mana na Aisha saboda jin zafin wannan abin sayyidina Abubakar ya ce ba zai sake ɗaukan nauyinsa ba muhajir yana daga cikin muhajiruna amma shi kuma ba shi da abin hannunsa da haka sai na abubakar shi yake kula da shi amma yayi wannan abin wanda yake na keta bayan keta alfarmar mumini sadi mumina kuma ya keta haƙƙin zumunta sai sai na abubakar ya ce ba zai sake ciyar da shi ba shine sai Allah ya ce kada har rantsuwa sai na abubakar sai Allah ya ce kada ku yi rantsuwa cewa ba za ku sake aikin alkhairi ba ku yi afuwa ku kau da kai ku ba ku so Allah ya gafarta muku wato ku yafe ku ba kwa so Allah yafe muku kun ga wannan ayar duk wanda yace wallahi ba zan yafe masa ba wallahi ba zan kyale ba to ya tuno ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum to shine kamar wannan wa kana Allah afu fa inna Allah kana afuwan qadira wato yayin da ka samu kudura akan ka zartar da abu kuma kai afuwa to wannan abinda Allah yake so kenan domin haka Allah jalla wa ala ya kwadaitar da mu domin haka ya sufantu da shi tabaraka wa ta'ala na'am innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما na'am Allah jalla wa ala yace innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗannan waɗanda suke kafirta da Allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi kuma suke nufin suke nufin su bambance tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd kuma suke cewa mun yadda da mun yadda da sashi mun kafirta da sashi wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila kuma suna so su ɗauki tafarki wanda yake tsakanin wannan wato tsakanin wannan kafircin da sashi da imani da sashi ula'ika humul kafiruna haqqa Allah ya ce waɗannan su ne kafirai waɗanda suke da gaske a cikin kafircinsu wa a'tadna lil kafirina azaban muhina kuma mun tanadar ma kafirai azaba mai wulakantarwa wallazina amanu billahi wa rusulihi waɗanda kwa suka yi imani da Allah da manzanninsa walam yufarriqu baina ahadin minhum basu bambance tsakanin ɗaya daga cikin su ba ulaika sawfa yu'tihim ujurahum waɗannan da sannu zai ba su da sannu zai ba su ladaddakin su wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai wannan Allah jalla wa ala yana tawa'udi yana ban tsoro ga halin waɗanda suke kafirai yana daga cikin salon alkur'ani bayan intikali daga nau'in kafirci sai ya intikali ga wani nau'in kafircin ayoyin da suka gabata sun yi mana bayanin sifofin munafukai waɗanda suka sifantu da kafirci wanda yake munafuncinsu na kafirci ne aka gaya mana sifofinsu to yanzu sai jinsin ahlul kitab da irin jins da irin nau'in kafircinsu fa'idar bayanin halin kafirai a cikin alkur'ani shine ka san sifarsu don kada ka yi muwalaci da su kada ka jibince su kada ka so su kada ka ɗauke su waɗanda suke ababen yarda wanda za ka nutsu da su domin in kai haka sai ka warware imaninka fa'ida ta biyu ka san sifofinsu don kada ka sifanta da wannan kai ma ka zamanto tamkarsu domin sifantuwa da sifar kafirai hanya ce ta fita daga cikin addini mutum ya kasance tare da kafirai sannan kuma a koyaushe suke a ko'ina suke da saɓanin lokaci da saɓanin zamani da saɓanin wuri za ka gane su da sifofinsu ta'arifuhum bi simahu kana sanin su da sifofinsu shi yasa Allah madaukakin sarki khitabat din Allah ba sa ba sa rataya da ashkhas ɗaiɗaikun mutane masu suna wane da wane da wane a sai dai da sifofi wanda da su ne hukunci yake rataya to Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya bayyana sifar kafirai daga cikin ahlul kitab domin su ne wanda wannan ayar ta hau kansu na farko ya ce suna wanda suke kafirta domin nuni ga cewa kafircin nasu ya tajaddad a ciki suke kuma haka za su ci gaba suna kansa domin fi'ilul mudari ya dullu alal hali wal istiqbal yana nuna yanzu da kuma gaba yana nuna istimrari a ciki suke kuma ba su gushe ba kuma ba su daina ba ba su daina abin da suke yi na kafirci ba wato waɗanda suke kafirta da Allah kafircinsu da Allah shine yahudawa suna danganta Allah da wato kafircinsu a cikin a cikin sifar Allah ne duk da kafircin mafi yawansu ba a uluhiyya ba ne don ko a yanzu yahudawa suna daga cikin wanda suka fi kowa tsananin nisantar wato shirka da kin shirka yahudawa ba sa son shirka ba sa son wani abu na shirka ko a yanzu in kai samu ba yahudi akwai abin nan akwai wanda akwai ɗaya daga cikin jakadun Najeriya wanda yake mutumi na ne ya zauna a New York kun san America Yahudawan da suke New York sun fi Yahudawan da suke Isra'ila yawa Yahudawa da suke jihar New York yawansu ya fi Yahudawan Isra'ila baki ɗaya saboda haka dandalinsu ne yace yana hira da su yace yana mamakin yadda su da tauhidi da kinsu ga shirka to menene kafircinsu da Allah kafircinsu da Allah a cikin sifatun lahi a cikin sifofin Allah domin su suna ta jisi suna mayar da Allah tamkar mutum suna cewa Allah yana kuka idan ya ga bani Isra'il suna shan wahala kuma Allah gaggan jiki ne suna kamanta shi da kamar gangan jikin mutum to wannan kafirci ne da Allah na nasara kuwa kamar yadda muka sani ne kafirci ne na hulul cewa Allah ya shiga cikin annabi Isa annabi Isa Allah ne Allah ne ya yi hululi a cikinsa kamar yadda yanzu waɗanda suke yin 'yan haƙiƙa kusa su ma kafircin su irin kafircin nasara ne bal gara ma nasara da su domin su nasara alal akalla annabi Isa ne kawai suka ce Allah ya yi hululi a kansa amma su 'yan haƙiƙa komai ma Allah ne komai ma Allah ya yi hululi a kansa a cikinsa hatta Allah ya kiyaye wato Allah ya tsare harshen mu daga faɗan sharri ya tsare zuka kunnuwan ku daga jin sharri hatta dabbobi irin su kare da alhanzir da sauransu saboda haka su kafircin su yafi kafircin yahudu da nasara yakfuruna billahi wa rusuli kuma suke kafircewa da manzannin Allah yahudawa sun kafirce da annabi Isa sun kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kafirce da annabi Yahya suna ma da yawa fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulu sashi daga cikin manzani kuka kuka kakkaryata su waɗansu kuke kuke kashe su kamar inda suka kashe annabi Yahya suka kashe annabi Zakariya kuma suka yi kokarin kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma nasara sun kafirce da annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hakikatan sun kafirta da annabi Isa wa yaquluna wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli kuma suna nufi al irada anan bi ma'ana al muhawala suna kokari kokarin da suke yi kenan wato addinin su addini ne da yake kokari ya rabe tsakanin Allah da manzanninsa kamar yadda aka san cewar mai kokarin ya rabe tsakanin masoya a sharari ne dan haka aka sifanta wato as-saharatu da wannan sifa ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه suna koyan daga wajen haruta da marut abinda za su za su raba tsakanin miji da mata masoya to su ma waɗannan kafirai ƙoƙari suke su raba tsakanin Allah da manzanninsa su ce wannan manzan Allah ne na gaskiya wannan ba manzan Allah ne na gaskiya ba wannan ba ruwan Allah da shi bayan Allah ne ya aiko shi to wannan ya nuna ijirami wanda wanda ya nuna ashararancin su kamar yanda a cikin ɗabi'ar ɗan adam ake ganin ashararancin mai raba tsakanin masoya to ina kuma ga mai raba tsakanin Allah da wanda yake so shi ya raba tsakanin mutane ne halitta da suke son juna wannan kuso yake ya raba tsakanin Allah da wanda yake so saboda haka kafircin su wa'annan ayoyin suna bayanin kokoluwan kafirci wanda babu kafirci kamar sa kuma yayin da ya faru daga ahlul kitabi mazuwa littafi masana bayan Allah ya ba su sani sai ya zamanto ya fi komai muni wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd kuma su ce mun yadda da sashi mun yadda da wasu ba mu yadda da wasu ba eh manzannin ma akwai wanda muka yadda da su kamar yadda kuma yahudawa su hatta daga cikin ma manzannin kun san a cikin manzannin Allah akwai mala'iku Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas to hatta a cikin manzannin Allah na mala'iku Yahudawa haka suka yi akwai namu akwai wanda ba namu ba Mika'ilu namu ne Jibrilu ko ba namu bane Jibrilu shike zuwa da azaba da halaka al'umomi wannan ba ruwan mu da shi dan da wato suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi duk ya gaya musu duk irin abin da aka gaya musu cewa su ne ayoyin annabin karshen zamani wanda za su yi imani ya gaya musu to da yake mazuwa littafi ne amma ilimin su ilimi ne na shaitani wato na iblis sai suka ce to wane ne mala'ikan da yake zuwa daga cikin mala'iku wane ne yake zuwa maka da abin da yake sauka gare ka sai ce jibrilu ne ya ce a jibrilu a wannan ai shine makiyin mu ina ma da mika'ilu ne ai jibrilu makiyin mu ne ina ma da mika'ilu ne to kasan wannan shine ainihin kafirci ba dan suna so su imani ba nema suke su samu abu da za su rike da shi wanda har ya kai su ga wannan fada na kafirci wato su bambance tsakanin Allah da manzanninsa sawa'un manzannin na mutane ne ko manzannin na mala'iku kuma suna so su ɗauki tafarki tsakanin wannan Allah ya ce waɗannan su ne kafirai wannan uslubi na alkur'ani ula'ika humul kafirun kun ga akwai wato a alƙasar iyakance hukuncin labarin a cikin mubtada ta fuska biyu a ta fuska uku na farko aka kawo ta jumla khabariya mubtada wal khabar na biyu da mubtada da khabar dukkaninsu aka sa su ma'arifa ula'ika waɗancan humul kafiruna su ne kafirai alkafiruna hum ɗin nan damirul fasl dukkaninsu abinda jumlar take nunawa shine waɗannan su ne ainihin kafirai ba wasu su ba wato in kana neman kafirai kada ka je ka nemi waɗansu ka nemi ka samu in ka samu waɗannan ka isa ka isa ga samun kafirai haqqan ina tabbatar muku da wannan da gaske inji Allah shine ma'anar haqqan Allah yana tabbatar mana wannan da gaske to shi yasa ake cewa wanda ya shakka kafircin irin waɗannan shi ma sai ya kafirta ka kalli yadda Allah yake karfafa wannan da mu'akkidat guda guda hudu a wannan ayar jumla ismiya ta'riful mubtada wal khabar damirul fasl sannan da maf'ulul mutlaq al mu'akkidu lil haqiqa wa sannan sai Allah ya faɗo hukuncin cewa a'tadna lil kafirina azaban muhina mun tanadar makafirai azaba mai wulakantarwa ya nafi ya karanta wannan wa adadina ne ko ya nafi ya karanta na babu da qurra'u ne masu qira'atu sabbi ina jin nafi yana da qira'a wajen wa atadina din nan shi ma shi ma a atadina a atadina ya karanta ta a'atadna wa a'atadna to domin asalinta a'adadna mun tanadar ma kafirai azaba wadda take mai wulakantarwa to sannan sai Allah a bisa yadda yake sunnar Allah a cikin alkur'ani idan ya kawo bayanin kafirai sai ya kawo bayanin muminai in yayi gargadi na azaba sai ya albishir da aljanna saboda kafirai kada su ɗauka shi kenan babu sauran mafita a gare su a an ce kuma ga muminai za su iya barin kafirci zo shiga cikin wannan ajin sai ya ce to sai Allah ya ce to waɗanda ku suka yi imani da Allah da manzanninsa wanda yake wannan ya hada muminai daga cikin ahlul kitab irin su Abdullahi ibn Salam irin su Muhairiq da kuma daga cikin nasara suma waɗanda suka yi imani irin su na jashi sun yi imani da Allah da manzanninsa wallam yufarriqu baina ahadin minhum basu bambance tsakanin wani daga cikin su ba basu bambance tsakanin Allah da manzannin ba su ce a'a wannan ba manzan Allah bane na gaskiya wannan ba ruwan Allah da shi ko basu bambance tsakanin manzannin Allah tsakanin su da juna ba su ce eh wannan shi mun yadda da nasa saboda ya zo da abin da muke so wannan kuma mai jin nasa manzancin ba saboda bai zo da abin da muke so ba kun ga wannan ayar koyaushe Allah wajen ambata muminai yana sifanta su da wannan sifar don shi ne abin da ya mayyaze al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umomi dukkan wata al'umma bata sifanta da wannan sifar ba sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne basu bambance tsakanin wani daga cikin manzannin Allah ba shi yasa masu sifanta al'ummar manzan masu masu sifanta alqur'ani a yanzu sai ce maka in mutum ya dauki alqur'ani ga su mutanen ahlul kitabi zai ga cewa wani littafi ne wanda yake yana kawo abu wanda yake sananne a gare shi duk mai karanta bible in ya dauki alkur'ani sai ga irin waɗanda ake ambatan su a cikin bible su ake ambatan su anan sai dai bambancin bible yana baka labari ne da sigar wato da sigar al huwa huwa an yi kaza an yi kaza an yi kaza shi ko qur'ani yana zance da kai ne yana zance da kai ne aminu aminu aminu ku yi imani kai yake magana da kai to sai ka ji sun ce manzannin nan da suke cikin attaura su ne da ake a sake ambaton su a cikin alkur'ani to amma bambancin su manzannin da suke ambaton su a cikin attaura waɗansu ba su yarda cewa manzanni bane annabi sulaiman ba sai dai annabin Allah bane kawai su a wajen su sarki ne annabi dawud ba annabin Allah bane sarki ne su a wajen su saboda haka zaka ga sun nasabta abubuwa wanda suke ba su dace ba ga annabawa to amma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne dukkan annabi suka yi imani da shi ba su bambance tsakanin ɗaya daga cikin su ba to Allah sai ya ce waɗannan saufa yu'tihim ujurahum da sannu Allah zai ba su ladan su to nan ce dai na fi karanta saufa nu'tihim ko ulaika saufa nu'tihim ujurahum waɗannan da sannu za mu ba su ladan su sai khitabin ya koma ya zuwa ga wato daga alghaiba zuwa ga almukhata zuwa ga at-takallum Allah kamar yana zance da mu ne waɗannan da sannu za mu ba su ladansu da ku yace saufa yutihim da sannu shi Allah din da suke imani da shi zai ba su ladansu wanda yake nuna in kaga saufa ta zo yana nufin lada tun daga nan duniya Allah zai so mu ba su wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara mai mai tsananin jin kai na'am يسألك أهل الكتاب أن أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بذنبهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الولي وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
الله جل وعلا يسألك أهل الكتاب mazuwa littafi suna tambayarka an tunazzila alaihim kitaban min sama ka saukar da littafi da ka saukar da littafi a gare su daga sama faqad sa'alu Musa akbar min dhalik kada wannan ya dame ka ya rasulullah domin haƙiƙa su sun tambayi Musa abin da yafi wannan girma faqalu anina Allah jahara suka ce ka nuna mana Allah a bayyane fa akhadhatuhum as-sa'iqatu bi dhulmihim sai wato aradu ita ce wato kururuwa daga sama tsawa ta kama su saboda zaluncinsu thumma takhadhul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat sannan suka riki dan maraki suka bauta masa bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu fa afauna an zalik muka yi afuwa gare su akan wannan wa ataina musa sultanan mubina kuma muka ba mu annabi musa hujja mabayyaniya ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم kuma muka ɗauka muka muka bambaro dutse muka ɗauka kashi sama da su bi misaqihim saboda alkawarin da suka ɗauka wa qulna lahum udkhulul baba sujada muka ce musu ku shiga kofar wannan gari na kofar garin Ariha kuna masu sunkui da kai masu sujada ga Allah wa qulna lahum la ta'du fi sabt kuma muka ce musu kada ku yi shishigi ku wuce iyakar Allah wajen yin su a ranar asabar wa akhadna minhum mithaqan ghaliza muka rike alkawari mai kauri daga gare su fa bima naqdihim mithaqahum to saboda warwarewar alkawarin su saboda warwarewar alkawarin su to me jawabin wannan me muta'alliqin ai fa'alna bihim ma fa'alna duk abinda ma ka aikata da yahud da yahudawa abinda muke musu a tarihi wanda alqur'ani yake ta faɗa mun yi ne fa bima naqdihim mithaqahum saboda warwarewa alƙawarin da suka yi ma Allah saboda abubuwan suna da yawa yanzu Allah zai bayyane su zai bayyana abubuwan da suka yi wanda yake dukkanin su warware alƙawari ne sai ya ce ba a faɗi muta'alliqin ba waɗansu kuma suna kaddara cewa muta'alliqin shine fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum to fa bima naqdihim mithaqahum harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum saboda warwarewar su ga alkawarin da suka yi ma Allah Allah ya ce sai muka haramta musu daɗaɗan abubuwa da da an halatta musu to menene abubuwan da suka yi ba Allah na farko yace fa bima naqdihim mithaqahum saboda warwarewar su ga alkawarin su wa kufrihim bi ayatillah da kafircewarsu da ayoyin Allah wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin da karshewarsu ga annabawa ba da haƙƙi ba wa qawlihim qulubuna ghul da kuma fadin su cewa zukatanmu a daure suke gaskiya ba za ta shiga ba kada a bata lokaci ayi musu wa'azi su zukatan su ba sa fahimta ba sa karban gaskiya Allah yace bal qaba Allahu alaiha bi kufrihi Allah ne yayi mike yayi tabi'i akan zukatan at-tabu shine wato ka toshe abu ta yanda babu abin da zai taba shiga cikin sa shi yasa ake ce ma in aka in aka yi wasiƙa aka ɗaure ta da hatimi ake ce ma an sa mata tabi yanda da ake yin wasiƙu za ga haka ake da wani jan abu za a manni wanda in dai aka kai in an buɗe za a gani to wai su zukatan su kamar haka ne an sanya ta a cikin wata an sanya ta a cikin wata ambulan an rufe an sa tsabai yanda babu abin da zai shiga dan haka kada ma a ɓata lokaci a yi musu wa'azi to Allah ya ce a'a Allah ne ya taba ya yanke zukatan nasu saboda kafircinsu fala yu'minuna illa qalila dan haka ba sa yin imani sai kaɗan daga cikinsu wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima kuma saboda kafircinsu da faɗin su ƙarya wadda take mabayyaniya akan akan maryama al-buhtan ƙarya mai girma akan maryam al-buhtan shine magana da za ka gaya mutum ya zamanto ya kasa magana saboda sharrinsa ya bayyana kamar alal misali a zo yarin a zo a mutumin da bai taba kadaita da mace ba ko a zance a zo a ce ya yi ma wata mace ciki a zo cikin mutane a gaya masa wannan ya zai shi ne albuhtan sai rasa abin da zai ce ya ɗimauce wanda sakwata suke cewa sai kwatakef to irin wannan suka gaya ma maryam suka gaya ma sai datna maryam buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masih ibn maryam al-masih isa ibn maryam da kuma fadin su mun mun kashe al-masih isa dan maryam al-masih sifa ce wanda yahudawa suka yi amfani da ita ta ba'a ga annabi isa domin asalin ma'anar al-masih al-malik saboda yana faɗan cewa Allah ya aiko shi zai zama shine sarki ga Yahudawa saboda haka suke ce masa ga- sarki wato ba'a suke masa da cewa almasih shine sai Allah shi kuma sai ya amfani da wannan maganar da suke faɗa na ba'a ya mai da ita karama da yabo ga annabi Isa ya sanya shi almasih wanda in dai ya shafa mara lafiya sai Allah ya warkar da shi sai ba ta wata ma'ana Allah kenan kamar yanda wato a suke ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzammam abin zargi maimakon Muhammad inda ummu a- a- ma- imratu abi lahab take cewa muzammaman asaina wa amrahu abaina take faɗan wannan shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sayyidina Abubakar ka duba ka gani ya Abubakar yanda Allah yake kawar da zagin make zagin Quraysh daga gare ni suna zagin muzammam ni ko Muhammad ne Allah ya dauke abin daga to kamar haka suke ma annabi Isa suka kira shi wannan suna na ba'a shi kuma Allah ya kira shi suna wanda ya dace da matsayinsa yace masa almasih ma'ana wanda yake mai in ya shafi mutum sai Allah ya warkar da shi da faɗin su cewa mun kashe masihu Isa dan Maryam rasulallahi manzan Allah Allah ya ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahu sai dai an rikitar da al'amarin ne a gare su an rikita musu al'amarin ne wa in min ahli wa innal wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min waɗannan wanda suka yi sabani a cikin sha'anin annabi Isa lallai suna cikin wallahi lallai wallahi suna cikin shakka a cikin sa da waɗanda suke cewa an kashe shi da wanda suke cewa din a, ba shi aka kashe ba dukkanin su suna cikin shakka ba wanda yake yaqini to shine yaqini shine yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sannan a ce wanne ya koya masa alqur'ani babu wannan ilimin wajen ahlul kitabi la yahudu wala nasara sai gashi Allah ya faɗa ya ce malahun bihi min ilmin illa tiba abban dukkaninsu babu wani ilimi a gare su tare da shi sai bin zato kawai wa ma qataluhu yaqina yaqini shine basu kashe shi ba bar rafa'ahu Allahu ilayhi bari Allah ne ya dauka shi zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne dan haka ya buwayar da annabi Isa aka kasa taba shi wanda ya tafi sama ina zaka je ka kabo shi lokacin zaka ta- ka taɓa ganin ma sama ta ɗaya ballantana ma ka ce zaka je inda yake a sama ta biyu hakima kuma Allah gwani ne yanda cikin gwanintarsa ya sanya da ma- ya sanya masu zargin nasa suka kasance a cikin dimuwa da wada- waɗanda kuma suke imani da shi bayani ya zo musu shine yanzu bayanin Allah maɗaukakin sarki ke faɗa wanda ɗaya daga cikin ayoyin gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ne wa in min ahlil kitabi babu wani daga cikin ahlul kitab illa la yu'minanna bihi face wallahi sai yayi imani da shi qabla mautihi kafin mutuwarsa wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida kuma ranar alkiyama ya zamanto shaida akan su shi annabi Isa kenan wannan jerin gwanan ayoyi sauran minti nawa wannan jerin gwanan ayoyi tasliya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rarrashi ne Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ganin girman Allah da yake yi da sanin girman Allah da shi da muminai waɗannan yahudawa waɗanda suke kafirta da Allah da manzanninsa wanda ba sa ganin girman Allah suka zo suka gaya masa wannan abin mai faskara kai suka ce ka saukan mana a littafi da zai zo daga sama mu gani mu taba shi littafi kamar yadda aka saukar da attaura allunan attaura ga annabi Musa wadda ta kunshi umarni guda goma na farko da aka saukar ma annabi ita domin ba duk attaura bace in ta zo waɗannan allunan da waɗannan umarnin guda goma aka saukar da ita ga annabi Musa to in ma ka saukar mana da littafi daga sama haka to sai Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka wannan ya dame ka abin da yafi wannan suka tambayi annabi Musa suka ce ka nuna mana Allah mu ganshi iri da mu zo to ba wai illar a cikin cewa a nuna musu Allah ba domin annabi Musa ma ya tambayi ganin Allah ba shine zalincin ba cewa suka yi lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra ba za mu yadda da kai ba bayan fa sun ji zancen Allah annabi Musa ya zababbun su ne fa ya zaba suka je suka ji zancen Allah suka ce ai ba za mu yadda ba sai in mun ga Allah da kansa bayan sun ji zancen Allah to shine sai Allah ya saukar da aka mala'ika Jibril ya musu kururuwa dukkanin su suka some suka mutu annabi Musa ya faɗi yana sujjada ga Allah yace ya ya Allah waɗannan su ne zababbi daga cikin bani Isra'il wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina su ne 70 zababbi daga cikin bani Isra'il nazo da su sun halaka me zan je in kuma in ga bani Isra'il ya Allah Allah ya ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun muka tayar da ku bayan mutuwa ku don ku gode ma Allah to shine Allah ta'ala ya ce fa afauna an zalik kafin nan sun dauki bautar dan maraki thumma takhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat thumma dinnan ba wai bayan sun ce arina Allah jaharatan ba sannan ƙari a cikin kafircin nasu da ƙari a cikin wato ke kasar zuciyar iyayensu wanda waɗannan da suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam su ma akan wannan suke sun bauta ma dan mariki bayan Allah ya tsirtar da su daga fir'auna sun yi shekaru suna karkashin fir'auna suna gani Allah ya tsirtar da su teku ya dare a gaban su suka tafi fa azlab abin nan fa kana kullu firqin ka tawdil azim kamar dutse mai girma haka suka ketara cikin teku duk bayan sun ga wannan suna gani fir'auna ya shigo har suna cewa inna lamudrakun Allah ya halaka fir'auna da wanda suke tare da shi bayan gab da za su cin musu sun ga wannan sannan suna ketarewa da suka zo ga mutane suna bautar dan waraki su ma suka ce idan Allah na ilahan kama lahum aliha da ya tafi wajen munajati da Allah samiri ya musu dan maraki suka zo suka bauta masa saboda kurewar lokaci za mu tsaya a nan insha Allah za mu yi ƙara sharhin waɗannan ayoyi daga nan za mu tashi a darasin mu na gaba wanda rana ice za mu insha Allah sai kuma mu hutu kafin azumi za mu ƙara karatu sati na gaban insha Allah tun da zai zama to sauran sati biyu eh amin amin subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan yace menene munasabar waɗannan ayoyi innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu da kuma la yuhibbu Allahu al jahra bisu'i min al qawli illa man zulim amma aya ta farko innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha waɗanda suke son alfasha ta yaɗo a cikin muminai shine wani abu mummuna mutane su yaɗa wani abu mara kyau a cikin al'umma ta musulmi kamar yanda za ka ga ana yaɗa labarun fyaɗe da ake yi a cikin wannan al'umma a cikin garinmu wani lokaci abin takaici ma sai ka ji daga hizba ne ma zaka ji ana ana yada wannan labarin uba yayi fade da yarsa ko kaka yayi fade ga yarsa ko wa yayi fade ga kanwarsa to wannan shine innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha Allah baya kan wannan lahum azabun alim domin wannan ka ce wa mutane ana kaza ana kaza ana yau a zinace zinace sun yawa yanzu zinace zinace ake da makwabta to domin a cikin wannan illar akwai wato akwai yi ma addini zagon ƙasa da nuna cewa al'inda musulmi al'umma ce ta gaskiya da ba za ka rinka samun irin waɗannan abubuwa a cikinsu ba wanda ɗaya daga cikin uslubin da yanzu ake yakin al'ummar shekarun baya ake yakin al'umma musulmi da shi kenan waɗansu 'yan indiya marubuta 'yan indiya da suke a zauna amerika sun fara irin wannan rubutun wanda za su ɗauki al'umma ta musulmi sai su je su zauna a ciki su binciken irin abubuwa na wato illoli ijtima'iyya na zamantakewa na al'ummar wanda mutum zai kyamaci waɗannan rayuwar don su nuna kan cewar duk abin da ake faɗa na addinin duk munafunci ne duk ƙaryar banza ne to kun ga ɗaya daga cikin illoli kenan daga cikin illolin masu raunin zuci kamar an nuna musu kenan su je to ai abin da ake kenan saboda haka kamar an nuna ma masu rauni a zuci an sakan musu ana maganar zinace zinace tsakanin makwabta da makwabta saboda haka sai ce shi ma bari ya gwada matar makwabcinsa tunda yanzu abin da ake watakila ita ma yanzu ta gane ta san abin da ake kenan saboda haka sai shi kenan kaga an wato bude hanyar barna ake yi ga al'umma amma wannan la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl kai wato ka bayyana mummuna na magana shine kamar zagi kamar fadin abinda wanda in ka gaya masa wannan abin ba zai ji daɗi ba inda in za ka gaya ma waɗansu ba zai ji daɗi ba kamar ka je kana cewa wani azzalimi ne wani ba shi da imani wani ha'inci gare shi to idan wanda wanda aka yi ma wannan ne ya je yana faɗa to wannan bai yi ziba ba an yi masa ruksa kaga akwai bambanci tsakanin ayoyin guda biyu babu wata munasaba tsakanin su babu wata munasaba tsakanin su kowace da irin illar kowace da irin barnar da ta kowace da irin barnar da ta hana an fahimta sannan yake cewa wai ana iya bin na'am wanda bayan ya aikata laifin ya zo ya bayyana wannan wato wanda kuma bayan ya aikata laifi ya zo ya bayyana to wannan shine wanda Allah ya kyata masa sutura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri dukkan al'ummata Allah ya musu afuwa sai masu bayyana laifi shine wanda zai yi a bayyane ko kuma ya je ya yi a ɓoye Allah ya masa sutura ba wanda ya ga ya yi sannan ya zo ya rinka ba da labarin irin abin da ya to wannan shine tantiri Allah ya kiyashe mu to irin wannan shine wanda Allah ya cire masa libasul afiya tufar aminci daga masifa shine wanda Allah ya fizge ta daga gare shi sai ga irin waɗannan sune ba sa ba sa samun muwafaka ga tuba ba sa samun muwafaka ga tuba amma wanda yake yi cikin sutura Allah ba wanda ya sani sai shi da Allah kuma yayi nadama to shine wanda Allah madaukakin sarki ko ranar lahira ko ba ai masa ko bai yafe masa anan duniya ba da musibu wanda zai aiko masa ranar lahira sai Allah ya masa yafe masa kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai kusantar da sashin sa ga bawansa ya kira shi ya masa magana ya ce bawana ka aikata kaza da kaza rana kaza haka ne ko ba haka bane ya ce haka ne ya Allah ya ce to nayi maka sutura a duniya yanzu kuma a lahira zan yafe maka to kaga wannan shine wanda yake akwai sirri tsakaninsa da Allah ya yadda ya san bawan Allah ne shi kuma ya san Allah yana yin ukuba akan zunubi kuma Allah yana yafewa sai ya tuba tsakaninsa da Allah amma wanda zai yi ya zo yana alfahari yana cewa shine yayi kaza shine yayi kaza yana yana faɗa wa mutane da jiji da kai wato kamar wannan yana yi ma Allah kalubale kenan wato Allah abinda zaka yi kayi Allah ya kyashe mu da wannan wannan shine mata wannan wani mun ƙara mummunan mataki ne da Allah muke fata Allah madaukakin sarki ya mana afiya daga wannan sannan tambayar wanda ya tambaye ta waccan tambayar ta biyu yace ana iya bin dan aqidar Ahmadiyya sallah dan Ahmadiyya ai ba shi da sallah ba musulmi bane duk wanda ya yarda da wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya kafirta qaulan wahida shi yasa ne ma malamai suka yi ijma'i ba za a bar yan Ahmadiyya su je aikin hajji ba saboda wani hajji za su sai dai su je su hajijiya ba za a kyale su je aikin hajji ba don haka in mutum ya in dan ahmadiyya in ka je masallaci kai sallah ka gane cewa na yan ahmadiyya ne ka koma ka je ka sake sallar ka menene ma'anar wannan suna ko aiba saboda naji ana cewa wata mace wannan suna eh ko aiba tasgirin ka'ab ne ka'aba ka'ab suna daga cikin suna shine din duniya saboda ita take rike kafa kusan laraba suna faɗan suna da yake nuni ga ƙarfi amma dai ban ji suna faɗan mace za ce mata suna ka'aba ba to ko ai ba tasgirin ka'aba ne babu laifi da Allah ma sanya suna idan kuna so ku sanya suna ku je ku ɗauki a littafin sahabbai sunayen sahabbai rijalu haular rasul sallallahu alaihi wasallam wani sa haular rasul ku ga sunayen sahabbai ku sanya musu ko kuma ku samu wanda suka yi ilimin hadisi wanda suke da kamar taqribu tahdhib za su dauki suna za su dauki littafin masu riwayar ilimin hadisi tun daga sahabbai har zamanin da aka daina riwaya bil asanid sai su duba daga ciki a gaya muku in mace ce akwai kismin mata in maza ne kana so mai farawa da alif a duba mai farawa da ba kake so a duba har a samu a gaya maka amma sai ga mutane sun je suna daukan sunaye wani lokaci ma kamar yadda wani yake cewa sunayen titunan misira ne ake daukowa sai mutane su rinka samun ƴaƴan su wannan suna din a daina ana so a kyautata suna amma an za a kyautata sunan ba wai kawai duk wani suna na larabci da aka ji shi yana da daɗi a baki yana da ma'ana ba na'am eh idan mutum ya yi rantsuwa kamar yadda sayyidina Abubakar ya ce ba zai ciyar da misbah ba to Allah kuma ya ce masa ya afwa to in ya afwa a lokacin nan sai ya kafara a man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yaminihi wanda ya rantsuwa akan wani abu sai ya ga waninsa shine yafi alkhairi a wata riwayar atqa lillah shi yafi tsoron Allah to ya je zuwa ga alkhairin ko ya je zuwa ga aikin tsoron Allah sannan ya kafara domin rantsuwar tana nan tunda rantsuwa ana yin ta ne akan abin da yake halal saboda haka zai yi kafara sannan ya aikata abin da zai yi to malamai sun yi sabani sai ya yi kafara sannan zai aikata ko kuwa sai ya aikata sannan zai yi kafara tunda ita kafara ana yin ta ne idan mutum ya warware rantsuwa to idan mutum bai warware rantsuwar ba da me ake warware rantsuwa da niyya ake warware rantsuwa ko da aiki wannan duk khilaf ne tsakanin fuqaha kamar da muka karanta a abin nan a cikin ina jin a cikin muwatsa ne kan cewa kowanne mutum yayi duk ɗaya ne ko qabla al-himsi ko ba'da al-himsi duk ɗaya ne sannan mutum ne yake neman kuɗi ta hanyoyi guda biyu halal da haram yanzu ya ji wa'azi ya daina amfani da wacce ba ta halal ba yanzu ya zai da dukiyar da ya tara ta waɗannan hanyoyi idan zai iya mayyaze halal daga haram to dukiyar da ya tara ta haram ya yi ishtihadi gwargwadon ishtihadi ya fitar da ita daga dukiyarsa ya bayar fi sabilillah ya bayar da ita ga mabukata kada ya bayar da ita ga wani wanda ciyar da shi ya wajaba a kansa kamar ɗansa kamar uwarsa kamar kamar ɗansa kamar matarsa kamar iyayensa amma duk wani wanda yake mabukaci ko da dan uwansa ne yana cikin tsananin bukata sai ya bashi wannan dukiyar ko ba sadaka bace wannan tahallusi ne fita daga cikin dukiyar haram ne wanda yake wajibi ne mutum ya fita daga dukiyar haram idan zai iya yi ya yi gwargwadon istihadinsa idan kuma ba zai iya yi ba ya kasa ganewa to sai ya yi taharri sai ya yi taharri ya yi kardado in ya kardado ya yi sannan ya ci gaba da istighfari Allah madaukakin sarki ya yafe mana baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai wanda daga cikin ƴan uwanmu mahaifiyarsa ba ta da lafiya tana kwance Allah ya ba ta lafiya Allah ya tashi kafadarta Allah ya sa kafara ce a gare ta wanda shugabanninmu ma Allah ya ba su lafiya da imani Allah ya taimake su da taimakonsa Allah ya karfafa addininsa da su Allah ya taimake su wajen tsayar da adalci a cikin wannan al'umma Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya mana maganin waɗanda suke mana zagon ƙasa a wannan ƙasa suke ta da zaune tsaye suke keta mutuncin wannan al'umma dare da rana Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin sharrin su Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka gaggauta mana saukowar damuna a wannan gari namu ka sanya ta zamanto mai albarka a gare mu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin